من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا تشاء إلى وجه رمضان هجرة التي تركه لك المسلمين الشدة ليلة الشرين تقوى ووجه الشدة شكرة تدوبي لقوم شاكر من أجل تفسير سورة الأعراف zamu ci gaba daga aya ta hamsin da biyu insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayani akan sifan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ولقد جئناهم بكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون walakad jinahum bi kitabin Allah madaukake ya ce lallai mun je musu da wani littafi fasalna hu ala ilmi wannan mun littafin mun yi bayanin sa daki daki a bisa wani ilimi Allah ya saukar da alqur'ani akan wani ilimi hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun alqur'ani yana dauke da shiriya kuma yana dauke da rahama ga mutanen da suke imani da shi don haka yasa alqur'ani ya ya zo ne akan wani tsari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa yana kama da ayar ta dari da cikin da shida ta suratul nisa lakin Allah lakin Allah yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmi Allah yana tare da abin da ya saukar maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya saukar da wannan littafin da ilimin sa ne wal mala'ikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida don haka yasa babu dan adam da zai gagari littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani Allah ya saukar da shi ne akan wani ilimi nashi fassalnahu ala ilmi anzalahu bi ilmi Allah ya saukar da alqur'ani ne da ilimin sa ba ilimin dan adam ba to ya za a yi kuwa ilimin dan adam ya gagari ilimin Allah subhanahu wa ta'ala har yanzuruna هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلا تأويلا شن أفاي أبين دسكي جرا أفاي أبين دسكي جرا فاشي آتبا تتوكر دلتاك الله آتبا أيكو لتاك الله شيئا شنه لتأويله wato ma ma yantaziruna illa ma wu'idu bihi fil qur'an min al iqab babu abin da kafirai suke jira face abin da aka musu alkawari da saukansa na azaba a cikin alqur'ani yawma ya'ti ta'wiluhu ranar zuwan azaban Allah yaqulu allazina nasuhu min qablu wadanda suka yi watsi da shi a gabanin zuwan kiyama din wannan dalilin yasa muka ce sau da yawa Allah yana kawo kalma ta anniyan a matsayin watsarwa yaqulu allazina nasuhu kaga zaka ce sun manta alhaji ba haka bane يوم يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إيه معناتها يقول الذين تركوا العمل به من قبل waɗanda suka bar aiki da alkur'ani tun kafin zuwan kiyama a wannan lokaci za su yi nadama kada kenan annisyan takan zo da ma'ana a tarku amdu kama da kalla yadda muka yi bayani a karatu na jiya wannan yana daga cikin ma'anoni na kalmomi da sukan zo a cikin alkur'ani subhanahu wata'ala tattare da siffan Allah madaukaki idan aka ce nasuhu yakan zo da ma'anar mantuwa yakan zo da ma'anar watsarwa amma anan ya zo da ma'anar sun yi watsi da littafin Allah don haka idan azabar Allah ta zo musu za su rika cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq lalle manzannin Allah mahalicin mu sun zo da gaskiya ranar da suke ganin azabar da ake gaya musu za ta same su a cikin alqur'ani a ranar da suke ganin wannan azaba wato ranar za su tabbatar da gaskiyar alqur'ani كما كتبه من فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل a ranar za su rika cewa shin muna da masu ceto waɗanda za su cece mu ko kuwa za a mayar da mu duniya don mu canza aiki wato suna faɗa ɗayan biyu in ka duba abuwa bayan tafsirin muhammadu aminu shahidi mujallar na bishafi na goma sha bakwai يتبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق kafirai suna tabbatar da cewa manzannin Allah sun zo da gaskiya amma ba a nan duniya ba sai an tashi kiyama a ranar alkiyama za su tabbatar ba shakka manzanni sun zo da gaskiya wa yatamannauna ahada amrayn don haka suna burin ɗayan biyu suna fatan dayan abubuwa guda biyu na farko an yashfa'a lahum shufa'a fa yunkiru za a samu mai ceto da zai cece su saboda ya tseratar da su ko kuwa na biyu yuraddu ila duniya a dawo da su duniya li yusaddiqu rusula saboda su gaskar da manzannin Allah kaga da in an dawo da su duniya za su gyara aiki yi aiki wanda Allah ya yarda da shi aikin da ba za su yi nadama a kansa ba a lahira to a nan dai Allah bai gaya mana me ya amsar da ya ba su ba illa dai ya faɗa mana cewa ranar da azabar Allah take zuwa a wannan rana kafirai suna burin abu ɗayan biyu na farko suna burin ina ma ake suna da wani mai ceto da zai cece su na biyu suna fatan a ce an mai da su duniya don su canza aiki fa na'amala ghayra allazi kunna na'malu Allah madaukake ce kad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yasabun sun yi asarar rayukansu kuma abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ya bace musu a wannan rana ta kiyama a nan Allah bai faɗi amsar ba amma ya faɗa a wurare da dama cikin alƙur'ani kamar misali a suratul mudaththir wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in idan ma akwai masu ceto to ceton su bai amfana kafirai a ranar kiyama kaga kenan babu ya cikin kafirai a kiyama sannan cewa da suke ina ma a dawo da su duniya Allah ya tabbatar mana ko da ya dawo da su duniya din ba za su canza aiki ba don haka wannan ma ba za a amsa ba kamar misali a surat sajda a ta goma sha biyu walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا يا الله mun gani mun ji yanzu mun tabbata gaskiya na tattuna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka mai da mu duniya na amal salihan mai aikin kwarai inna muqinun a yau mun tabbatar da cewa gaskiya ne manzanni suka kawo amma sai Allah ya ce walau shi ina la'ati la kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min jinnati wan nas ajma'in saboda ka burin kafiri a dawo da shi duniya saboda ya sake aiki nan ma Allah ba zai karba ba kuma ya tabbatar mana in ma da ya dawo da kudin ba za su canza aikin ba walau ruddu la adu liman hu an da za a mai da su duniya haka ya faɗa mana suratul an'am da za a sake tada kafiri a ba shi rai wallahi zai sake kafin cewa saboda idan ya ga ya samu kansa a duniya zai ce ashe duk abin da na gani mafarki ashe shi ne ba idan ya tashi zai ce ai imuwa ce ta same shi ko ko a'a mafarki sau da yawa idan ka farka daga mafarki sai kai murna ta yi a abin da na gani wa mafarki ne kai wasu shi ka ci gaba da abin ko saboda mafarki ai bai da wani tasiri to idan aka dawo da shi duniya tunani zai ai farki ne ba ba ba kiyama ba wannan Allah ya faɗa gurare da yawa cikin alqur'ani saboda haka Allah ya tabbatar da cewa la yuraduna ila dunya marratan ukhra ba a dawo da kafirai duniya a karo da biyu don ko da an dawo da kuma ba za su canza aikin ba Allah ka sa mu iya gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwa inna rabbakum Allah inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض lallai Allah mai halittan ku da renon halittan naku shine rabbakum inna rabbakum Allah lallai mai halittan ku kuma mai renon halittan naku shine Allah wane ne Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halitta samai da kasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-arsh sannan Allah ya tabbata kan al-arsh yughshi al-layla an-nahara Allah yana rufe dare da yini ya tulubu hafiza yana neman da dab da dab wato ana dare yini na zuwa ana yini dare na zuwa babu da ke tsakanin wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri rana da wata da taurari Allah ya hore su bi ma'ana ya hore su akan bin umarnin sa don haka ba sa saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ala kusani lahu al khalqu wal amru halitta ta Allah ce kuma umarni ma na Allah ce halitta ta Allah ce shi kadai don haka umarni yana ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace tabarakallahu rabbul alamin albarka tana ga Allah mai renon halittunka mai renon halittai kalmar tabaraka siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce tabarakallahu kamar ta'ala Allah siffan Allah ne don haka yasa ba ka danganta ta ga kowa in ba Allah ba tabarakallahu rabbul alamin babu ba littafin da ya magana game da abin da ya shafi albarkan Allah tabaraka wa ta'ala kamar littafin ibnu qayyim al-jawziyya bada'i'ul fawaid mujallad fi shafin 185 idan ka duba za ka ga magana ne mai tsawon gaske game da albarkan Allah subhanahu wa ta'ala a littafin shafin al'adilati al-tahawiyya ابن عبد الرحيم الحلبي مجلد النبي شافعي غريب كتب السنة كده yana magana akan al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala yace wal arshu fi lugha ibaratun an al-sari allazi bil mali kuma Allah tabaraka wa ta'ala idan zai bayyana girman sa ga halittun sa to yakan kawo al'arshin Allah al'arshin sa yayi mana bayani akan sa anan yana yana ga mana waye Allah wanda ya kamata ku bauta ma wanda ya aiko littafin nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh idan kana neman mai girma to babu wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai ma misali da girman sa Allah da aka ce ku bauta ma shine ba wanda ya halitta sammai da ƙasa idan aka ce sammai da kasa sai ka daga idanu ka dubi sama kuma ka dubi kasa yaya girman su yake idan ka ga girman su sai kuma ka kaddara girman wanda yake yasa yake sun mastawa alal arshi baya ga haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata kan al arshi bayan wannan ba ba wai halittar sammai da kasan shine kadai aikin da Allah ya ba gudanar da halittar sammai da kasan kuma yana hannunsa yasa yake yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu habisa shi yake shigar da dare cikin yini ya shigar da rana yini cikin dare ya kawo dare ya rufe yini ya kawo yini ya mamai dare sannan babu jinkiri a tsakanin shi yasa yake ya kudu ku hakika wa shamsa wal qamara wan nujuma idan ka daga idanunka cikin samaniya kaga rana kaga wata kaga taurari to dukkan su fasara su da amri an hore su ne da jin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine Allah da ake gaya maka bauta masa kuma shine wanda ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah zai magana girman sa yakan kawo batun al'arshi menene al'arshi ibnu abdul aziz al-hanafi yace ibaratun an sarir al-ladhi lil-malik asali da larabci idan aka ce al'arshi ana nufin karagar mulki wannan shine ma'anarsa asali a larabci gadan sarauta wanda sarakuna suke hawa su zauna ba su kwanta ba karagar mulki wanda aka yi shi saboda nuna mulki da kuma inda sarki ke hawa ya zauna saboda gudanar da shugabanci ga jama'a wannan shi ake kira at-tarir da larabci to shine al-arshi domin Allah madaukaki ya bawo misalin haka a suratu sabai a suratu naml lokacin da yake ba da labarin annabi Sulaiman alaihi salam al-huda huda ya dawo yana ba mu annabi Sulaiman labari yake ce masa inni wajadtu imra'atan tamliku inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim al-huda huda ya dawo ga annabi Sulaiman yake gaya masa cewa inni wajadtu imra'atan tamliku na tarar da wata mace tana mulkin mutanen saba'i wa utiyat min kulli shay'in an ba ta dukkan komai ita wannan mata wato tana da kasaita a mulki sarauniya ce mai karfin mulki shi yasa ya ce wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim sannan tana da wani wata karaga na mulki mai girman gaske kaga Allah ya san cewa gadan sarauta ana kiran shi al'arshi ko tunda shi da kansa ya faɗa gadan mulkin bilqis kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa wanda asali sunan bai inganta ba malikatu saba'i gadan sarautanta Allah ya kira shi da suna al'arshi sannan kuma nan ya ce mana sun masawa alal arshi kaga Allah ya tabbatar al'arshin abu guda ne idan aka ce gadan sarautar wannan matan shine Allah ya kira shi al'arshi don haka malamai suke cewa ittifaqan babu wani abin da ake nufi da al'arshi banda karaga na mulki ragar mulki shine al'arshi don haka idan Allah madaukaki yayi magana game da al'arshi to Allah yana tabbatar mana halitta ce tashi wacce yayi saboda mulkin sa kasaitarsa wanda babu bambanci akan wannan sai dai inda sabani ya taho ga malamai shine abin da Imam Shawkani ya faɗa a tafsirin sa Imam Shawkani yayi magana a tafsirin ita wannan aya Fathul Qadir a mujallar na farko shafin ɗari hudu tamanin da saba'in da takwas inda malamai fahimtar su ta saba ba game da al'arshi ba ne al'arshi ƙaragan mulki wannan babu sabani a kai babu shakka a larabci ma'anarsa kenan har ma a cikin alƙur'ani ma'anarsa kenan tun daga shi Allah ya ba da labari ita wannan saruriya ya kawo maganar al'arshi kaga yana magana ne akan ƙaraga na mulki amma inda malamai fahimtar su ta saba shine cewar Allah subhanahu wataala sun mastawa ala al'arshi sannan Allah ya tabbata akan al'arshi wannan kalma ta istiwa ita ce aka samu rigima a game da ma'anarta wanda Imam Shawkani yake cewa ikhtalafa ulama fi ma'ana fi ma'ana hada yani al-istiwa ala arba'ata ashara qawlan sai da aka samu fahimta goma sha menene ake nufi da al-istiwa Allah madaukaki ya halitti sammai da kasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi menene iski al istiwa udin nan me ake nufi da istawa alal arshi Allah tabaraka ta'ala ya tabbata kan al arshi bayan ya yi magana al imamu shukari sai ce wa ahaqquha wa awlaha bil sawab mafi cancantan ma'anar istawa din nan mafi dacewa da gaskiya daga cikin bayanin da malamai suka yi shine mazhabul salafi salih mazhaba ta magabata na fare waɗanda suka shuɗe annahu istawa subhanahu alayhi bila kayf tabbatan da Allah ya akan al'arshi ba shi da siffa bal ala alwajhi alladhi yaliqu bi tabbatan da Allah ya akan al'arshi ya dace ne da fuskar da ta dace da shi Allah ma'a tanazzuhihi amma la yajibu alaihi tare da tsarkake Allah game da abin da bai dace a cikin shi gare shi ba saboda haka ko da fassaran kalmar ma ya kamata kada a jingina fassaran da ba ta dace da Allah subhanahu wataala shi ne abin abin nufi da maganar al-Imam Shawkani sai ya ce wal istiwa fi lugatil arab idan ka dawo ga ma'anar al-istiwa a harshen larabawa yana daukan ma'ana biyu ne huwa al-qudu wal istiqrar daukaka ana kiransa al-istiwa sannan tabbata shi ma ana kiransa al-istiwa don haka idan aka ce sun mastawa alal arshi baya ketare ma'ana ɗayan biyu baya ketare ma'anar sannan Allah ya ɗaukaka a saman al'arshi ko kuma istaqarra alal arshi Allah ya tabbata akan al'arshi wannan magana ta Imam Shawkani babu shakka ita ce magana mafi inganci wato idan aka ce istawa alal arshi ana nufin Allah yana saman al'arshi ko kuwa Allah ya tabbata akan al'arshi domin ɗayan biyu ne ko dai al'ulumu ko kuwa al'istikra ibn al-husaymin a littafin tambayar fatawarsa mujimu fatawa wa rasailihi a mujallar na farko shafin ɗari da cikin da shida yace fa amma tafsiru istiwa tafsiru istiwa idan ta'ala ala abshi istikra yake alai idan aka ce ثم استوى على العرش sannan Allah ya tabbata akan al'arshi wato aka fassara al-istiwa da al-istiqrar kamar da Imam Shawkani ya faɗa Ibn Husayn ya ce fa huwa mashhurun an salaf wannan shine abin da yake shahara daga magabatan haka ke fassara kalma ta al-istiwa kuma Ibn Qayyim Jawziya ya ma yi bayani da a littafin sa an-nuniyya littafin da ya rubuta al-kafiyyatun nuniyya wa gairu wato fassara da zaka samu magabata suna yin kalma ta al'istiwa akasari malaman salaf asali abin da suke fassara al'istiwa shine al'istiqra da aka ce kun mastawa ala al'arshi bi ma'ana kun mastaqarra ala al'arshi sai Allah ya tabbata akan al'arshi domin kalma ta tabbata ba ta siffanta yanda Allah yake kan al'arshi Allah ya samu gani za ka ce sun matakarra alal arshi sai Allah ya tabbata akan al'arshi tabbata akan al'arshi ya nuna cewa yana saman al'arshi sannan baya ba ta ma'anar yaya siffan kasancewansa akan al'arshi domin da zaran ya ba ta siffan kasancewarsa akan al'arshi to an shiga abin da shari'a ta hana shi da abin da Imam Shukari ke cewa bila kaifin bal alal wajhi alladhi yaliqu bihi ya kasance an samu tanazzuhillah amma la yajibu alai a tsarkake Allah game da abin da bai dace a hada shi da shi ba bayan ibnu Husaini ya yi magana haka sai ya ce duk da haka akwai malamai da suke fassara wanda ya saba ma fikra magabata ne amma dai akasar magabata suna fassara kalmar da al-istiwa da al-istiqra ko kuma kamar yadda al-Imam Shukari ya faɗa kalmar tana zuwa da ma'anar al-qulub wa amma tamthiluhu lima la yaliqu billahi fi tafsir al-istiwa 'ala al-arsh bil istiqrar 'alayhi idan aka ce sannan Allah ya tabbata saman al-arsh ko baka da damar kuma ka fassara ga yadda ya tabbata to amma an samu wanda ke fassara da cewa ثم استوى على العرش ثم جلس على العرش akwai malaman da suka fassara haka wato sannan Allah ya zauna akan al'arshi wal qu'ud sannan Allah ya tsuguna akan al'arshi idan da kaji an ce Allah ya zauna kaga an siffanta shi da halitta ko da an ce Allah ya tsuguna kaga an siffanta shi da halitta to idan har ma'anar kalma za ta siffanta Allah da halitta to raba Allah da wannan kalma shine mafi dacewa ibn musamman ya ce inda duk aka samu irin waɗannan kalmomi yace fa gairu sahih to bi dace ba anan aka samu inda malamai aka sani muka dogara da shi wato shine a nan Najeriya ba mu da malami da ya kai marigayi Sheikh Abubakar Mahmud sai zama fassarar da yake ma al-ittiwa shine daidaituwa shi yana ganin daidaituwan nan da al-istiqrar kamar suna da ma'ana guda to babu shakka wannan kalma ta al-istiwa da daidaituwa akwai bambanci da al-istiqra domin idan ka ce istaqarra ala al-arshi ya tabbata kan al-arshi amma idan ka fassara shi bi tasawwi ya daidaita da al-arshi ka dubi ma'ana ya daidaita da al-arshi yana gwada cewa da girmansa da al-arshi daidai Allah ya samu gani daidaita ya daidaita akan al'arshi ma'anar ba ta ba ta ba ta turanta maka cewa Allah ya zama daidai da al'arshi ba yana turanta haka saboda haka canza ta daga at-tasawwi ta koma ga asali kalmar da larabin salaf suke fassarawa al-istiqrar shine mafi dacewa da yawa saboda take ciki da muka yi dan babu malami a Afirka ta yamma kamar gumi Allah mu dauke masa rahama amma kar ka manta cewa babu malamin da ya wuce kuskure sannan kasancewar da tafarka an buga su hatta a saudiya da sai muka saki jiki dukkan mu muna fassarawa da ar-rahmanu ala al-arshi tawa ne rahama ya daidaitu akan al-arshi wallahi kuskure ne rahama istaqarra ala al-arshi ya tabbata a saman al-arshi domin idan ka ce istawa ala al-arshi tasawwi ya daidaita kalmar daidaita ba haka da ka samu ya daidaita a kan al'arshi daidaita da ma'ana shi da al'arshi sun daidaita Allah ya samu gari don haka ibn Musa da yake cewa ko da dai an samu wannan cikin irin wannan fassara a cikin magabata amma rashin jinta shi ya fi dacewa na'am an samu wannan cikin fassara cewa daidaita din kamar da marigayi ya faɗa a fassarar kalma ta biyu cewa akwai ma waɗanda suka ce Allah ya zauna saman al'arshi wasu ma sun ce ya tsuguna saman al'arshi kamar yadda imamu shokari yake sai da aka samu fahimta daban-daban na ma'anar kalmar istiwa ala arba'ata ashara qawlan sai da aka samu fahimta har goma sha to ba jin mamaki bane da an tarar a cikin magabata an samu waɗanda suka yi wannan fassara amma dai rashin yin rashin amfani da kalmar da za ta ba da wata ma'ana na siffanta Allah da hadisansa shi ne dacewa shi ne abin da imamu shokari yake cewa mafi dacewa a koma da fassarar al-salafu salih Allah ya samu gani akwai malami da ake kiransa al-imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani wannan malami yana da su shahara a cikin magabata ya rasu hijira na shekara 135 shekarar sa 901 da mutuwa yau shekarunsa 901 rabuwarsa da duniya babban malami ne shahararre kuma wanda ake alfahari da iliminsa saboda haka yasa yake da wata inkiya ana kiransa qawwamu sunna wannan inkiya ne kamar da yawa idan ka ji an ce imamu ahli sunna sai a ce imamu ahmad ko imamu ahli tauhid sai a ce ibnu kuzaima idan aka ce qawwamu sunna to sai a ce abu qasim isma'il bin muhammad al-asbahani menene kawamu sunna mai daidaita sunnar manzon Allah wanda adillin duk inda aka samu matsala a wata gaba na aqida shi wannan malami ya yi kokari ya warware matsalar da aka samu wannan hatta a tsakanin ahlus sunna ana samun matsaloli kamar yadda muka ce ma'anar al-istiwa hatta ta fashin malaman sunna an samu sabani ta wajen ma'anarta to ire-iren waɗannan matsaloli kawamu sunna yakan warware su a littafin sa kamar ta littafin da yake da muhimmanci littafin sa yana da muhimmanci ana kiransa al-hujjatu fi bayan al-mahajja sharh aqidat ahli sunna ana samu sa littafi ne muhimmi in ka mallaki wannan littafin zaka samu da matsaloli na aqida da yawa wanda aka samu rigima suka da warware yayi magana akan cewar Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Taha aya ta biyar الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى mai rahama ya tabbata a saman al'arshi nan ya ce ahlus sunna masu aqidar ahlus sunna al-iman bi qawli ta'ala bi surati taha masu aqidar sunna suna imani da cewa kamar yadda Allah ya faɗa din nan shi mai rahama ne ya tabbata a saman al'arshi wannan babu shakka wannan aqidar ahlus sunna ne idan aka ce aqidar ahlus sunna ana nufin ne zatin Allah baya nan duniya yana saman al'arshi wanda shine abin da Allah ya faɗa ar-rahman mai rahama din nan ila yake Allah da kansa ya faɗa mana alal arshi istawa akan al'arshi ya tabbata to aqidar ahlus sunna ita ce zatin Allah shi Allah da zatin sa idan aka ce zatin Allah ana nufin shi kansa shi kansa Allah yana saman al'arshi amma ilimin sa yana ko ina ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ina don haka babu inda ya buya ga Allah ganin Allah yana ko ina jin Allah yana ko ina amma zatin Allah yana sama al'arshi yace wannan aqidar ahlus sunna wajibun kila ne musulmi ya da wannan wal khawfu fihi bi ta'wil bid'a ahlus sunna gaba ɗaya sun ce kai kokarin sanin wani abu game da tabbatar Allah a sama al'arshi din da bid'a don ba za ka iya ba kai kokarin ka san yaya Allah ya tabbata sama al'arshi da bid'a kamar yadda Imam Malik Allah mu ya masa rahama wani ya masa tambaya ar-rahman ala al-arsh dawa al-imam malik sai kowa ya san ma'anar al-istiwa amma kokarin sanin siffar istiwa Allah ala al-arsh wannan bai ne al-imam malik Allah mu ya masa rahama saboda haka wa huwa min al-ayat mutashabiha cewa Allah ya tabbata saman al-arsh ina daga cikin ayoyin al-qur'ani waɗanda suke da rikitarwa ta wajen sanin ma'anar allati zakara Allah ta'ala bi kitabi wa radda ilma ta'wilha ila nafsi shi ta Allah yake wa ma ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ke sanin fassaran waɗannan ayoyi sai Allah da ya magana a kan saboda haka sai sai amma duk da haka idan muka zo ga ma'anar al-istiwa wal istiwa fi kalam al-arab ta'ati li ma'ani al-istiwa a maganar larabawa tana zuwa da ma'anoni da yawa larabawa suka ce istawa shay'u idza kana mi'wajjan akan ce istawa shay'u wato abu ya miki a da ya lambashe amma yanzu an mikar da shi don haka istiwa tana ɗaukar ma'anar mikarwa wato fasaha ba iwaji taqulu sawaituhu fastaqama wato qawwamtuhu fastaqama ko dai ake استوى الشيء إذا كان موجا فذهب عوجه إذا أكدت أني كرد أبو وتكاد يأتي معنى استوى أحرش العرب ni kar da abin da ya zama to dan kwasashe ko tsayar da abin da ya kasance da bai bai bai ba wa hada ma'ana la yajibu ala Allah idan aka ce ni kar da abu ya kamata a fassara a fassara istiwa in Allah da ni karwa kaga bai dace ba saboda kalmar ni karwa tana suranta halittar Allah don haka danganta ta ga Allah kuskure bai dace ba ya kawo misali da al-istiwa bi ma'anar mumasala kalmar al-istiwa ta zo da ma'anar kamanni al-mushabaha saboda haka akan ce istawa fulan wa fulan bi hadha al-amr wana da wani istawa sun daidaita cikin al'amarin nan da suna da sabani amma yanzu sun daidaita idan aka ce sun daidaita istawa me ma'anarsa al-mumasala suna da kamanni da juna da can akwai sabani amma yanzu sun daidaita saboda haka babu sabani a tsakanin kaga daidaita shi ma bai dace a cikin gina shi ga Allah ba saboda al-tamasul wa tasawi wa tashabu kamanta Allah ne da halittarsa shi sa Allah ya ba da misali a suratul hashir yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabun la
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون kaga Allah ya kawo kalma ta at-tasawwi wanda take daukar ma'anar al-mumasala wal mushabaha la yastawi ashabun nar wa ashabul janna masu shiga wuta da masu shiga aljanna ba sa daidaita ashabul janna kuma fa'izu masu shiga aljanna suke riba ribanta wato ma'ana la yatasawa hazalil fariqan ba sa daidaita idan aka ce daidaita ana nufin dukkan sun zama wato iri daya to irin wannan fassara shine kai ma al'arshin Allah domin idan ka dauko kalma ta at-tasawi ka jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'anar istiwa kaga ya nuna kenan Allah da al'arshin ne suka daidaita kamar la yasawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ya amfani da kalma ta at-tasawi a nan bi ma'ana at-tamasul wa tashabu saboda haka shi ma la yajuzu fi haqqi Allah ta'ala sannan akwai ma'anar al-istiwa wanda ke zuwa da nubi shi shi ma Allah ya bada misalin sa a cikin alqur'ani suratu fussilat aya ta goma sha daya abin da yake zuwa da ma'anar nufi lokacin da Allah ya fara halitta ya fara halittan duniya kasa ya fara halitta sannan sama haka ya faɗa da kansa to lokacin da yake magana yake ya gama halittar kasa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين kaga sun mastawa ila sama'i ila aka kawo ba ala ba sun mastawa ila sama'i ma'anarsa kafadar sama'a istawa ilaihi bi ma'ana kafadar kafada ilaihi wato Allah ya yi nufin sama sai da ya gama halittar kasa sai ya yi nufin sama ba wai ya doshi sama da kansa ba a'a ya yi nufin halittar sama bayan ya halitti kasa saboda haka aka ce istawa alaihi bi ma'ana kafadar ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم قفل إلى السماء وهي دخان أما يشكل هلك السماء أولا لوكة حياكين كل وهو تهلك فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها لأن يتم سما لكسا فذوق من بيايا تسودكي إن شاء الله wato da kun so da kun ki ku zo ku yi min biyayya kada ta ce suka ce a kai na fa'i na mun zo gare ka muna masu biyayya ya Allah wato umarnin da Allah ya ba mu sama da kansa yake kullun biyayya da kun so da kun ki saboda idan Allah ya umarni dole ne an biyayya gare shi sai suka ce a ba ma sai an ji ba ya Allah muna zuwa gare ka a cikin a cikin biyayya akai akai na fa'i muna zuwa gare ka masu biyayya gare ka saboda haka anan ba a cewa istawa alaihi bi ma'ana kafala sai dai a ce istawa ilaihi bi ma'ana kafala ثم استوى إلى السماء bima'ana al-qabd amma idan aka ce kun mastawa ala sama yana komawa ne ga hawa hawa kan abu shi yake cewa al-istiwa wanda shi ne ma'anar al-istikra shi ma Allah ya bada misali sa suratul mu'minun aya ta 28 fa idan sawaita anta wa anta anta wa man معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين wato Allah yana magana da annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salam wa idza tawaita anta wa man ma'aka ala ya kai Nuhu idan kai da waɗanda suka jika kun tabbata akan jirgin ruwa kaga kenan sun hau kan jirgin ruwa sun tabbata fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi zalim saboda haka sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da mu daga mutane a zalimi saboda haka idan aka ce istawa alayhi ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa ya fassara shi fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk al-hadha al-istiwa huwa al-istikra idan ka tabbata akan jirgin ruwa ka tabbata akan jirgin ruwa lokacin da za a yi ruwan tsufana to kai Allah ya kiranta da kai ya dora ka akan jirgin ruwa sai ka ce alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi zalimin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsira da mu ga mutane azzalumai kawwamu sunna ya ba da misalan al-istiwa waɗannan bayan ya gama ya ce to laysa lil-istiwa fi kalam al-arab ma'ana illa ma dhakarna babu wata ma'anar da balarabe yake amfani da kalmar al-istiwa shi ne ma'anar da muka gabatar a nan babu sauran yadda ake amfani da ma'anar da wa idza lam yajud al-awj fi salata idan ya zama duk misali uku na farko da muka bada misali uku na farko da muka bada babu dacewa ga Allah bai dacewa ga Allah ce la yastawi ashabul nar wa ashabul janna hada al-istiwa wanda yake daukan ma'anar al-mumasala wal mushabaha wat tasawwi ma shine ma'anar ar-rahmanu ala al-arshi istawa ne rahama ya daidaita in ka ce ya daidaita hada tasawwi lil mumasala daidaituwa ne na yin kama da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yake bai dace ba idan ka dawo ga ma'anar al-istiwa wanda yake samun ila ba ala ba wanda ma'anarsa shine al-qasdu shi ma ba haka ake nufi da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yake don haka babu wanda ya rage sai dai al-istiwa'u 'ala al-'arshi bi ma'ana al-istiqrar ya ya tabbatar Allah yake yake majhulun kabir babu wanda ya sani iyakan abin da Allah ya faɗa mana a cikin al-Qur'ani kenan ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah mai rahama ya tabbata saman al'arshi yaya ya tabbata ba ka ikon wannan tambaya don babu wanda zai baka amsa babu wanda zai baka amsa hatta annabawan Allah su ba da amsa ba waɗanda ke maganan da Allah to annabawan ma babu su shi kansa Allah da ya faɗa mana ya tabbata saman al'arshi bai yi bayanin ga yadda tabbatan yake ba sai dai abin da ya gaya mana wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a mutane ba su iya kewayewa da sanin wani abu da game da Allah sai abin da Allah ya ga dama a kai ko abin da Allah ya ga dama ka sani shine ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa iya kan abin da ya ga dama ka sani bai ga dama ka san yaya ya tabbata saman al-arshin ba ya za a yi kuwa ka sani tunda Allah bai faɗa maka ba li'annahu ghaibun wa la ya'lamu al-ghaiba illa Allah gaibi ne babu kuma wanda ya san wannan gaibin sai Allah duk fassarar da za ka yi za ka fassara daidaituwar Allah ne da halittarsa saboda halittun Allah ta kare idan aka ce yaya Allah ya daidaita akan wada shi to kokarin ka shine ka fassara da daidaitar Allah da ka sani na halitta shi ko Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin alqur'ani cewa laisa ka mithlihi shay'un babu wani abin da yake zama tamkar misalin sa ba ka iya misalin Allah da komai waɗannan bayanai duka kawamu sunna yayi fa littafi ta don haka littafi ne muhimmin gaske al-hujjatu fi bayan al-mahajja wa sharh aqidat ahli sunna wannan malamin yana da wani abin sha'awa yana cikin malaman da lokacin da suka rasu aka samu mutane sun haɗu da na'iza mafi yawa a tarihin duniya daga rasuwarsa dan adam da ya halarci jana'izar su ba kaɗan ba kuma wani abin mamaki lokacin da mai wanke gawansa ya zo zai wanke gawan shi dan uwansa ne saboda haka dan uwa ya ji dace wa ya wanke gawa sai dai idan mamaci ya bar wasiya ya saka ya saka kyalle a hannunsa saboda ya bar sarki don ana yi wa gawa sarki idan za a yi masa wanka ya kai hannunsa al'auransa gawar kawwamu sunna ta buge hannun mutumin shi kawwamu sunna da kansa ya rufe al'auransa da hannunsa saboda haka shi ne wanke gawar bai iya cire hannun nasa ba haka ya gama wanke gawar sai bashi Allah ya masa rahama to sai dai akwai abubuwa biyu da ya kamata mu sani na farko shi ana cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa ne rahama ya tabbata a sama al-arshi wannan shine ilahi ba daidai ba ne ka fassara da cewa mai rahama yana saman al'arshi domin shi Allah muka kera da sifofi guda biyu a wuri akwai sifatul uluwi Allah yana da siffar ɗaukaka sannan kuma al-istiwa yana da siffar tabbata a saman al'arshi waɗannan abubuwa guda biyu ne daban-daban ba ɗaya ba ne idan ka fassara al-istiwa da ɗaukaka mai rahama ya ɗaukaka saman al'arshi ba har yanzu ba ka fassara al-istiwa mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi ka fassara al-istiwa da ɗaukaka kuskure saboda ne saboda Allah ba kuke yana da siffofi ne guda biyu na farko shine sifatul ulu siffar ɗaukaka ta Allah wannan ba ta da alaka da al'arshin Allah cewa Allah mai ɗaukaka ne ba shi da alaka da al'arshi Allah ya gani cewa Allah mai ɗaukaka ne wata siffa ce ta zatin Allah da barka ta'ala idan aka ce siffan zatin Allah siffa na ainihin zatinsa ta mata bai shafi aikinsa ba amma idan aka ce al-istiwa siffa ne da aikin Allah subhanahu wataala don haka al'ulu sifatu zati Allah ta'ala wanda yana zama siffatu lazimun lahu idan aka ce siffar zati ne kaga Allah bai rabuwa da shi domin abin da ke bambanta siffar zati da siffar aiki siffar zati Allah bai rabuwa da ita idan aka ce Allah ne gani Allah ne ji Allah ne iko ne kai taba ruwa da rabuwa da babu lokacin da ake cewa yanzu Allah ba shi da iko yanzu Allah bai gani yanzu Allah bai kaga ba zai yi ba saboda haka waɗannan siffofi ne na zatin Allah mulazimatu lahu wanda suke da zinkar Allah tabaraka wa ta'ala tun asali kuma har abada saboda haka tun asali Allah mai ɗaukaka ne tun asali Allah subhanahu wa ta'ala mai ɗaukaka ne kafin ma ya halitti al'arshi tunda ya gaya mana daga baya halitti al'arshi kamar yadda labari ya zai cikin sahih bukari sahih muslim yadda manzon Allah ya bayani da kansa Allah tabaraka wata'ala ya taba kasancewa babu komi in ba shi ba daga baya ne yayi halittar al'arshinsa daga baya ne halittar alƙalami ne ya rubuta kaddara da sauran halittunsa kaga ya gwada cewa tun asali zatin Allah yana da ɗaukakarsa don haka cewa Allah mai ɗaukaka ne wanda siffar zatin sa don haka idan ka fassara ittiwa'un da al'uduru sai ka ce mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi har yanzu baka fassara al'ittiwa saboda dama tun babu al'arshin Allah mai ɗaukaka ne Allah ya samu gani tun babu al'arshin Allah mai ɗaukaka ne don haka idan ka ce mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi har yanzu ka tana magana ne akan siffan zaki baka kawo siffan aiki domin da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa istawa da aka ce kun mastawa wanda yana nuna cewa aiki wanda daga baya Allah tabaraka wata'ala ya yi ba ainihin siffa ne na zakin ba da ibn taymiya ya yi magana a kai da wasu malamai da yawa kamar misali a majmu'u fatawa mujallal na biyar shafin ɗari biyar da ishirin da uku yace ulubuhu alal makhluqat wasfun lazimun lahu daukakan Allah a saman halittunka siffa ce da ta lizinci Allah kama anna azamatahu azamatahu wa kibriya'ahu wa qudratahu kadhalik idan aka ce girman Allah kasaitar Allah ikon Allah ai ba su da farko girman Allah ba shi da farko kasaitar Allah ba shi da farko ikon Allah ba shi da farko saboda haka siffan zatin sai waɗanda su ake kira siffofi da suke lizintar Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai taɓa rabuwa da su ba amma idan aka ce al-istiwa daidaito kamar yadda ake fassarawa ko kuwa misali ka ce tabbatan Allah akan al'arshi wannan aiki ne da ka ji ake al-istiwa ka gane fi'ilun al-istiwa fi'ilun idan ka ce Allah ya tabbata sama al'arshi yana aiki ne ko aiki yake subhanahu wa ta'ala ko aikin nan da yake bi mashi'atihi wa qudratihi wani haka kala thumma tawa sannan ya daidaita misali a fasarar da muka gabatar haka nan a mujallar na biyar shafi na ɗari da ishirin da biyu ibn taymiya ya magana yake cewa al'ulumu ɗaukaka ce ta Allah siffan zatinsa don haka ba ta da farko amma al'istiwa fa aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala aiki ne na Allah subhanahu wata'ala daga baya ya tabbata saman al'arshi don haka kada ka fassara ar-rahmanu ala al-arshi tawa da cewa mai rahama ya daidaita saman al'arshi saboda daidaita kalmar malamai sun yi magana akan ta akwai kuskure a kai tabbata ba na'am mai rahama ya tabbata a saman al'arshi to duk wanda ya ji ya san wato ɗaukaka ne na musamman an san Allah yana da ɗaukaka mazatinsa wannan asali tun babu al'arshi Allah yana da ɗaukaka amma da aka ce ya tabbata a saman al'arshi wata ɗaukaka ce kuma ta musamman sabanin wancan ɗaukaka da take siffar zatin sa saboda haka yake al'ulu min as-sifatil ma'lumati bil sam'i ma al-aqli wa shar'i inda al-a'imma al-musbita ahlus sunna gaba ne idan aka ce Allah mai ɗaukaka ne ba sa ba sa kokon ko a kai ahlu sunna sun tabbatar da cewa Allah yana kare da daukaka wannan daukaka ta samu hujjar ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta dace da tunaninka ya za a yi a ce wanda ya hadisi duniya na akwai wani abu wanda yake sama da shi kaga ko a tunanin dan adam an dace ba saboda haka ya dace da ma'al aqli wa shari'a hujjar ta dace da hankali kuma ta dace da shari'a cewa Allah mai ɗaukaka ne ko da babu al'arshi Allah mai ɗaukaka ne wannan haka ya faɗa mana misali ya ce sabbi hisma rabbika al'a'la kai tasbihin sunan mahaliccinka al'a'la mafi ɗaukaka kaga bai kawo maganar al'arshi ba wannan siffar zatin sa ne ba alaka da al'arshi aslan Allah tabaraka wa ta'ala mai ɗaukaka ne a zatin sa haka kuma inda yake faɗa a suratul an'am aya ta 18 wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir haka suratul an'am yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah kike da rinjaye saman bayinsa ya kawo kalma ta fawqa saman bayinsa wannan yana nuna ne uduwwul lahi tabaraka wa ta'ala a suratul hajj aya ta 62 yace zalika bi anna allaha huwa zalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna وما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق والنم Allah ya ce domin Allah shi ne gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil abinda suke kira wanda kuke koma bayan Allah shi ne ƙarya duk wani abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba shi ne ƙarya a karshen magana sai Allah ya ce wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir kaga ba alaka da al-arshi aure wa anna Allah huwa al-aliyyu Allah shi ne mai ɗaukaka al-kabir babba saboda ka ba a siffanta Allah da kankanta ba a siffanta Allah da kankanta sai dai a siffanta Allah da girma wa huwa al-aliyyul kabir wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah shine mai daukaka Allah shine babba wannan yana nuna cewa asali siffan zatin Allah daukaka na tare da ita haka nan a farkon suratul jinni aljanu suke cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا wannan ta'ala musulman da muke faɗa suna cewa shi ta'ala mai ɗaukaka ne kaga babu ma alaka da al'arshi aslan halittar a- wato Allah subhanahu wata'ala da ya halittar sa kowace halitta ta san da cewar Allah yana tare da ɗaukakar sa wannan dalili yasa kaga aljanu suna faɗin wannan a lokacin da suka musulunta suna cewa Allah mai ɗaukaka ne a zatinsa jaddu rabbina mahaliccinmu mai kasaita babu wanda ya kai shi girma babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala daukaka man tafada sahibatan wala walada saboda haka ibnu qayyim yayi magana a cikin madaris salihin game da uluwullah daukakan Allah da kuma al-istiwa tabbatan Allah a saman al'arshi akwai bambanci tsakanin daukakan Allah da tabbatan Allah saman al'arshi daukakan Allah yana tare da zatin sa ne tun asali tun asali kafin ma ya halitta al'arshi amma tabbatan Allah saman al'arshi ba sai da ya halitta al'arshi saboda haka dukkan aikin Allah ne saboda haka yasa yake cewa Allah yakan sauko a sulusun dare na ƙarshe kamar da hadisai ingantattu suka tabbata ah, daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana nuna cewa an-nuzul sauka siffa ne na aiki ba siffa na zaki ba siffa ne na aiki haka nan al-istiwa siffa ne na aikin Allah subhanahu wa ta'ala amma al-uluwu ba siffa ne na zakin Allah saboda haka siffan zakin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ta akwai al-uluwu idan ka fassara ar-rahmanu ala al-arshi sawa mai rahama ya daukaka a saman al-arshi har yanzu baka fassara al-istiwa saboda daukakan dama cikin siffan zakin ibn qayyim yace fa inna min lawazim ismi al-ali idan Allah ya ce wa annan ma huwa al-aliyyul kabir Allah shine mai daukaka Allah shine babba idan aka ce Allah shine mai daukaka to al-uluwul mutlaq bi kulli ihtimal ibn qayyim yace daukaka ce sakakkiya da dukkan wata ma'ana idan aka faɗi haka fala al-uluwul mutlaq min jami'il wujuh ta kowace fuska babu abin da ke sama da Allah علو القدر وعلو القهر وعلو الذات idan aka ce Allah al-aliyu mai ɗaukaka ne to ta ko ina ka ɗauko Allah mai ɗaukaka ne ta wajen zaki babu wanda ya kai Allah ta wajen iko babu wanda ya kai Allah ta wajen ƙarfi babu wanda ke sama da Allah saboda haka Allah shi ne ke sama komi idan aka kawo kalma ta al-uluwu ta shafi komai faman jahada uluwa zati faqad jahada lawazim ismihi al-alim saboda haka akwai bambanci tsakanin siffan zatin Allah da siffan aikin Allah siffan zatin Allah ɗaukaka siffan aiki na tabbatan Allah akan al'arshi wanda shi ake kira sifatun fi'liya wancan kuma sifatun zatiya al-ma'ana a takaice ba daidai bane ka fassara kalma ta al-istiwa da ma'anar ɗaukaka sai dai tabbata wanda shi ne abin da ya zo cikin littafai na sunna ko da yake a makashin magabata ko da suka fassara kalma ta al'ulu istiwa da al'ulu daga cikin su akwai al-imam mujahid wato an samu tabi'ai wannan yana cikin littafin i'tiqad ahli sunnah wal jama'a na al-imam al-nawawi akwai malaman da suka fassara al-istiwa da al-ulu misali da aka ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa mai rahama ya tabbata sama al-arshi sai mai rahama ya ɗaukaka saman al-arshi an samu kaga da suka yi wannan fasaha amma kuma kamar yadda bayani ya gabata bayanin ibn qayyim jawziya bayanin al-imam shankali bayanin ibn usaymin da sauran malamai akasarin salaf suna fassara al-istiwa ne bil istiqra mai rahama ya tabbata saman al'arshi tabbata saman al'arshi baya ba da siffa ga wata halitta Allah ya samu gani al-imamu shaukani bayan ya kawo wannan maganar tafsir fatul kadir a mujallar da farko shafin ɗari hudu da saba'in da takwas sai ce wa qad thabata fil ahadith sahiha sifatu arshir rahman an samu hadisai ingantattu wadanda suka tabbatar da siffan al'arshin Allah wa ihaqatihi bis samawati wal ardh da mamayewa da al'arshi ya yi masammai da ƙasa wa ma bai kuma wa ma alaiha duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa al'arshi ya mamaye shi duk abin da ke kan sama da ƙasa al'arshi ya mamaye shi wa huwa muradu kula yace saboda haka abin da Allah yake nufi da wannan aya ita wato shi yana nuna yana so wato Allah yana gaya maka shi Allah da yake aiko manzanni zuwa ga mutane Allah dan da yake so a bauta masa shi ne ko wanda ya halicci sammai da ƙasa Allah ne shi ne ko wanda ya halicci sammai da ƙasa halittan a cikin kwanaki shida wanda Allah yana iya yin kwakinta wani ido malamin suka ce amma ya yi hakan ne ma saboda ya karantar da ɗan adam a fi komai a hankali kar a yi garanti amma a kiftawan ido Allah yana iya gama halittarsa amma duk da haka ya ce ya yi a kwanaki shida idan aka ce Allah ya halitta sammai da ƙasa a kwanaki shida sai ka turanta girman wanda ya yi wannan halittar to duk da haka Allah bai tsaya ba ya ce sun maftawa alal arshi sannan Allah ya tabbata a saman al'arshi me yake so da kai yana son ka san menene ma al'arshi domin idan ka san al'arshi za ka gane girman mai halittar mai halittar duniyar nan wanda yake neman ka bauta masa al-imamu shaukani yace abin da Allah yake nufi kenan da wannan aya Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah da ya halicci sammai da ƙasa kuma shine wanda ya tabbata saman al'arshi don haka ya kamata ka san ma girman al'arshi shi Allah ba a kamanta shi da halittunsa amma za ka iya kimanta girman Allah to amma al'arshi Allah yana so ka sani saboda haka yasa yayi bayani a cikin wurare da dama an samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sai mana magana game da girman al'arshi saboda sanin girman al'arshi zai baka damar wato gane kimar girman Allah tabaraka ta'ala akwai dalilai da yawa na farko wannan yana tabbatar mana cewa al'arshin Allah halitta ce mai zaman kanta ba ta tsuniya bane yanzu akwai da ke gani ai al'arshi sunan wani abu ne kawai amma bai tabbata ba al-imam al-baihaqi a littafin al-asma wa sifat yace ittafaqat aqawil hadha at-tafsir ala ala anna al-arsh huwa as-sarir duk malaman tafsiri sun tabbatar da cewa al-arshi ma'anansa karagan mulki menene al-arshi karagan mulki Allah da kansa ya fassara al'arshi da wannan ma'ana a cikin alkur'ani saboda haka al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ma'anarsa karaga ne na mulki al-imam al-bayhaqi yace tun malamai malaman tafsiri sun yi tafaki akan wannan babu sabani don haka Allah yana son ka gane girman wannan karaga na mulki wanda shine al'arshi wa annahu jismun khalaqahu Allah al'arshin nan halitta ce ta Allah tana da jiki halitta ce ta Allah tana da jiki wa amara mala'ikatahu bi hamdi har ma Allah ya yi umarni ga wasu mala'iku suna dauke da wannan al'arshi wa ta'abbadahu bi ta'zimi kamar yadda ka san a duniya nan ibadar ka ita ce kai sallah kai azumi ka fitta zakka to su waɗannan mala'ikun ibadar su ita ce daukan al'arshin Allah wannan ita ce ibadar su su dauki al'arshi shine bautan da suke ma Allah wasawafi bihi akwai wasu mala'iku su kuma aikin su shine dawafi ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala kama khalaqa fil ardi baitan kamar yadda Allah ya ci aka samu daki a nan duniya dakin Ka'aba wa amara bani Adam bi tawafi bihi Allah ya yi umarni gare mu mu ringa zuwa muna dawafin wannan daki wastikbali fi salati mu ringa fuskantar sa idan za mu yi sallah al-imam Bayhaqi yace to haka al'arshin Allah yake a sama al'arshin Allah kamar al'ibla ce ta mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wurin dawafi ne ga mala'ikun Allah akwai waɗanda ke ɗaukar al'arshi a matsayin ibada gare su saboda haka sai al-Imam Zahabi yace wa fil ayati wal ahadith wal afari dalalatun ala sihhati ma dhahabu ilayhi an samu ayoyin alqur'ani an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu labari da fassarar magabata waɗanda suka tabbatar da abin nan da ahlus sunna suka tafi akai wato wannan bayani game da al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka al'arshi halitta ce wacce tana nan wannan ittifaqan babu wani malamin sunna da ya jaye a kai sai ka zo fatul bari kitabut tauhid babu wa kana arshuhu ala ma al-imam bukhari yayi magana akai Allah ya tsora al'arshinsa a kan ruwa, sai al'imam Bukhari ya yi babi, da ya yi babi ya kawo hadisi na dubu shida da dari tara da tamanin da biyu. Karkashin sharhin wannan hadisin Ibn Hajar yake cewa, wa annal arsha khalqun al'arshin Allah halitta ne, makhluqun tahmiluhu mala'ika wata halitta ce da mala'ikun Allah suke ɗaukanta. فما يستحيل أن يماس العرش إذا عملوا دعاك إلى أنفسه العرش halitta mala'iku suna ɗaukansa sai ce to yadda ka san in ka ɗauki kaya kana taɓa shi kenan da hannunka haka waɗannan mala'iku suke taɓa al'arshin Allah da ake mala'ikun suna taɓa al'arshi kaga ya tafi da cewa halittar Allah wannan shine abu na farko na biyu al'arshin nan yana da girma saboda haka yasa Allah yake yake wato son mu san girmansa saboda mu kimanta girman Allah idan Allah ya ce ya tabbata saman al'arshi to yaya al'arshin girman sa yake Allah ya faɗa mana tabbas al'arshi yana da girma a cikin alqur'ani a wurare da yawa kamar misali a suratul tauba laqad ja'akum rasulun min laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wannan ita ce maganar Allah a ƙarshen suratul tauba yana magana game da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle hakika manzo ya zo muku daga cikin ku kanku aka ciro mutum guda aka ba shi manzanci saboda haka ba wani mutum ne ba ko ba dan gida ne kun san shi azizun alaihi ma alaikum duk abin da zai wahalar da ku abin nan babba ne ga manzon Allah manzon Allah bai san abin da zai wahalar da dan adam harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne na alkhairi gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim da masu imani mai tausayi ne manzon Allah mai jin kai fa in tawalla fa kun hasbi Allah da sun juya baya to kace Allah ya isar min tunda ne na isar sakona la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara idan ana maganar karfi ne ba kamar Allah wa huwa rabbul arshil azim dan ku shine ma me nan al arshin nan ne girma idan aka ce al arshin nan ne girma Allah ya mallake shi to akwai abin da ya gagara Allah to da ka dan kabirai sun yi imani da ba ko bi bane kaga anan karshen sura ne Allah ya tabbatar mana al arshi yana da girma وهو رب العرش العظيم سورة المؤمنون أما يقول من رب السماوات قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع كتوائي من حديث كان سمي فقوي wa rabbul arshil azim kuma wane ne mai kulawa da al'arshin nan mai girma wannan suratul mu'min suratul mu'min kaga nan ma Allah ya tabbatar da al'arshi yana da girma a cikin alqur'ani rabbul arshil azim mai kulawa da al'arshin nan mai girma a suratul suratul mu'min a suratul naml lokacin da alhuna da ya dawo ga annabi Sulaiman yana ba shi labarin ya tafi wani yanki na duniya yankin sabai ya samu mace sarauniya tana mulki tana da karaga mai girma amma alhuda hudan saboda almajirin annabin Allah yana da karatu saboda haka bai gama maganarsa ba sai da Allah ya sake kawo magana game da al'arshin nasa wajadtuha wa
وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الهدى هدى يجي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله na tarar da wannan sarauniya da mutanenta suna sujuda ga rana min duni Allah maimakon Allah a maimakon su yi sujuda ga Allah suna bautar rana alhuda huda sun su ke gaya ma annabi Sulaiman alaihi salam wannan tsuntsun yana gaban annabin Allah ba karamin halitta bane saboda haka yana da karatu yana da tauhidi yana da zurfin ilimi ya tarar da sarauniya na bautan rana da jama'anta amma buga ki tana da karagan mulki mai girma shi da take magana wanda Allah ke bada labari wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su fa qaddahum an as-sabili fa hum la yahtadun shaytan ya kange su game da tafarki don haka ba su samun shiriya Allah yasjudu ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم wannan cikin maganar alhuda-huda Allah ya sudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah shine mai kulawa da al'arshi mai girma kaga alhuda-huda ya faɗi cewa wannan sarauniya tana da babban karaga na mulki ba amma bai rufe maganar ba sai da yake tufa in ana maganar karagar mulki ne babu kamar na Allah karagar mulki babu kamar na Allah saboda kai ka aqidar ahlus sunna ita ce to da ka yarda al'arshi in ana maganar halittun Allah babu wanda girman sai kai al'arshin Allah don haka Allah yake ta siffanta shi a cikin ayoyin alqur'ani al'arshu al'azim al'arshi mai girma idan Allah zai magana akan al'arshi ko dai yake al-karim ko al-azim wanda ya zo cikin lafuzan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbata cewa al'arshi halitta ce ta Allah mai girman gaske ibn taymiya majmu'u fatawa mujallad al-irshadi na 136 yake idan ya kamata ka sani kai dan uwa musulmi annal arba qad ittafaqa malaman sunna sun yi ittifaqi duniyar nan da muke kanta ala annaha kurawiyatu shakli duk malaman sunna sun tabbatar da cewa duniyar nan siffanta kamar kwallo ne siffanta kamar kwallo ne haka idan kai ta tafiya yamma za ka dawo ka bullo ta gabas in kai ta tafiya ta kudu za ka dawo ka bullo ta arewa abin da ibn ya yake kenan أنها كروية شكل لا اختلاف فيه باب ساباني أبكان ما لما سنة كن كافيون بسولة يزوي في الدنيا تنا سيكون بلو ما لما سنة تتكيوا sun san da wannan to kamar yadda ibn taymiya yake magana rasuwar da yanzu shekara 700 da yanka kaga an dade mu musulmai mun dade da sanin cewa ita duniyar da muke kanta suran wato kwallo ne وهي في الماء المهيط لأكثرها يمكن أن يأتي كما إذا دنيا أنه في كيد الناس تنا تنزلني أشوروا في كل يما ما يشكي بنيادة أصله إذا كان مغنر busasshen wuri da ke kan duniyar nan ka kasa duniya kashi bakwai kashi ɗaya shine yake bushe kashi shida kashi ɗaya cikin shida shine yake bushe kashi biyar ko duka ruwa ne kaga wannan ma bature ya faɗa ba sun tuni malaman suna sun sani duniya in ka kimanta girmanta yace muhita wa hiya bil ma'il muhit kana cikin ruwa ne da ya kewaye ta ruwan da ya kewaye duniya shine kamar kashi biyar cikin shida na halittar duniyar gaba ɗayansa wa ziyadatu bi kalilin ya ma tsara kashi biyar cikin shida an samu ɗan ƙari والماء ايضا مكبب من كل جانب للارض sannan ruwan ba wai a kwance yake a malala ba haka yake wato ya ya mamaye dukkan sararin kwallon duniya ita kanta don haka ba wai fulat bane a yana yana asifa da kwallo wal ma'u alladhi fawqaha bainahu wa bain sama saboda haka akwai ruwa kenan a saman ainihin doron kasa kafin iska na samaniya kama bainana wa bainaha mimma yali rukusana don haka idan ana magana ina ne sama laisa tahta wajhi al-ardi illa wasfuha idan ka nuna kasa to tsakiyar kasa ne amma idan ka nuna sama ba kasa ba idan ka nuna kasa wato yana za ka tafi ne zurfi har dai ka fita karkashin kasa ta wancan gefe amma idan ka nuna sama ba ba kasa ba yace don haka idan muna magana samaniya ba doron duniya muke magana ba muna magana samanka saman halittar Allah sannan yace samar halittar Allah din ita ma ba siffa guda take ba yana cewa ba za ya kuna lana jihatin bayyana illa jihatai dan adam yana da lafiya biyu ne sama ko kasa al-ulu wa sufu wa inna ma fakkariku jihadu bi ikhtilafi al-insan fa ulu al-ardi wa sufa min kulli janib ina ne saman kasa shine doronta wa aqalluha ma tahta wajhiha ila ne kasan kasa shine karkashin ta don haka idan aka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya saka al'arshi a sama sai na zaka turanta ba ta kasan ka bane ta sama kai yace saboda haka taurari da Allah madaukaki ya yi su wa idza kana sama'u dunya fawqa al-ardi muhitatun biha yace kamar yanda ruwa ta mamaye duniya sannan yace wa idza kana sama'u dunya fawqa al-ardi saman duniya kuma muhitatun biha ita ma ta mamaye duniya saboda haka idan aka ce saman ka karka dauka wai akwai inda baya zama sararin samaniya gare ka da in ka nuna sama to babu shakka nan ne samaniya take sannan kasan ma inda za ka nuna sararin samaniya da kasan ka saboda samaniya ta mamaye duniyar gaba ɗayanta kamar yadda ya misali duniya ruwa ya mamaye ta samaniya ta mamaye duniya yake faffaniya in ka je sama ta biyu kurawiya ita ma a siffan kwallo take ita ma ta mamaye sama ta ɗaya yake waka zalikar baki har dai ka je sama ta bakwai wato kamar halittan koyi Allah ya samu gani kamar halittan koyi don haka ita duniya tana cikin sama ne saman kuma tana ta mamaye duniya sannan sama ta biyu ta mamaye sama ta daya sama ta uku ta mamaye sama ta ta biyu har dai a kai sama ta bakwai yace bayan sama ta bakwai ba sai al-kursiyyu fawqa al-aflaki kulliha kursiyin Allah shi yake saman ainihin waɗannan samaniya kursiyin Allah yana saman wannan samaniya da Allah ya tashi magana akan kursi sai yake wati a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci fadin sammai da kasa saboda haka kursiyun Allah ya mamaye saman bakwai zuwa sama ta kashin gaba daya wato kursiyun Allah ya dauke duka halittar sammai da kasa sai sai to wal arshu fawqa al kursiyyu baka isa ga al arshi sai ka wuce kursiyun Allah idan ta wajen girma ne yace sifatul aflaki wa ma fiha bin nisbati ila al-kursi idan ana maganar girma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana fassara ya mana bayani a cikin wani hadisi yana cewa idan za a kwatanta girman kursiyu da sauran halitta ka halqatin fi falakin kamar dube ne dube a jefa shi a hamada ya za a yi wannan dube ya kai girman wannan hamada ne to haka kursiyu yake kan yake kan sammai bakwai yana cewa wal jumlatu bin nisba ila al arshi ka halqatin fi falatin haka shi kansa kursiyu da za a dora shi akan al arshi bai wuce kamar zobe ne aka jefa shi a sararin wato fili ba ba kai hadisin Abu Zar Gifari wanda ya bayani akai domin Abu Zar Gifari yake da kansun masjid wata rana na shiga masallaci idan aka ce na shiga masallaci yana nufin tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka don shi ne ake nufi da masjidul haram na shigo masallacin makka tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba fara'aitu rasulullahi wahdahu sai na gama zaman Allah yana da shi kadai sai ce kai alhamdulillah na samu wata daman da zan yi ilimi ni kadai fa jallastu ilayhi sai na zo na zauna kusa da manzon Allah fa kuntu sai ya rasulullah ayyuma ayatin unzilat alayka afdal wace aya ce aka saukar maka wacce ta daraja قال تعالى صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي آية أتفكر منها في درجة في آية الكرسي وتعالى صلى الله عليه وسلم يوم بيان ما السماوات السبع في الكرسي sammai bakwai ba su zama komi ba inda za a gwada girman su da kursi illa ka halkatin mulkatin bi arzikin falaki a ce kamar zobe ne ko warwaro ka jefa wato a daji ka jefa zobe a daji ya za a yi a ce girman zobe ya kai girman daji kaga sai ma an wahala kafin a gano zoben idan mutum aka ce shi ya ka same shi a ce tazaran tsakanin nan ne da misali a ce cikin garin abuja sai a ce to zobe ya bata tsakanin gwagwalar da abuja ana so ku nemo shi kaga aiki ya same ka bare manzon Allah ya ce idan ana maganar girman sammai bakwai da kursiyu to kamar zobe ne ya bata a ainihin sararin hamada a hamada rairayin yashi a daji mulkatun da abu a ce ka dinga neman zoben nan kaga ba a maganin zobe ko ba a maganin sa saboda girman kurtiyo ba ka ganin sauran halittar sammai da ƙasa saboda girman kurtiyo sai manzo Allah ya ce wa fadlul arshi ala al-kursiyi ka fadl tilka al-fanati ala tilka al-halqa girman al'arshi kuma inda za a kwatanta da girman kurfi kamar zobe ne ya bata a daji a ce ka je ka nema idan aka dora kursiyu akan al'arshi ba a ganin sa la hawla wala quwwata illa billah to sannan Allah yake cewa wannan al'arshin a saman sa ya tabbata sai ku kuma kimanta girman Allah wannan dalilin yasa ibn taymiya yake cewa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi magana game da girmansa da ya yi misali game da girman kurfiyu da al'arshi a ƙarshen da ya ce wa maganar Allah haka kadiri su mutane ba su ma kimanta girman Allah ba su ma kimanta kusan ma yadda girman Allah yake ba wannan labarin na Abu Zarri yana al-asma wa sifat na al-Imam al-Baihaqi hadisin 1861 yana da hanyoyi da yawa hadisin malamai da yawa sun kyautata shi kamar ibn kasir a littafin tarihinsa saboda farkon albidaya wa nihaya ibn kasir ya rubuta magana game da tarihin halitta to a nan ya kawo magana game da al'arshin Allah ya kawo hadisin Abu Zar Jifari yace wal hadithu bi majmu'i turuqi hasanun li ghairi wa fihi dalilun al farq bayna al kursi wal arsh wannan hadisin Abu Zar Jifari yana tabbatar mana akwai bambanci tsakanin kursiyun Allah da kuma al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala kowannen su yana da girma kursiyu yana da girma shi sa Allah yake wasi a kursiyu samawati wal arda idan ana magana al'arshi ba Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil azim shi al'arshi Allah bai ma kamanta mana girmansa da komi ba amma kursiyu Allah ya kwatanta mana girmansa dan yace wasi'a kursiyu samawati wal arda amma al'arshi ba sai dai a ce al'azim kawai saboda babu abin da ya kai al'arshin Allah girma babu abin da za ka iya kwatanta girman sa da da girman al'arshi saboda ka ya gaba shi siffa ta al'azama wanda kuma tana cikin siffofin Allah tabaraka wata'ala akwai dalili na uku shine hadisin Abdullah bin Abbas wanda ya yi bayanin matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira ta Juwairiyya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita karaja min indiha bukra manzo Allah ya fita daga gidanta wato yana kwana wajenta manzo Allah ya fita daga wajenta ya je masallaci shi na sallar subha wa hiya fi masjidiha ya tafi sallar asubahi ita kuma wairiya tana zaune a masallacin ta wato wurin sallar ta gidan tana da wani wuri da take tana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam dama in ya tafi masallaci sallar asubahi bai dawowa sai rana ta daga yayi sallar walha ثم رجع بعد أن أضحى عبد الله بن عباس يجي ثم الله يا داو جدا bayan walha ta daga wani jami'a ya tarar da juwairiya tana zaune a wurin da ya barka wannan yana nuna cewa kamar yadda ake son maza su yi zikiri bayan sallar asuba haka nan su ma mata ake son su yi zikiri bayan sallar asuba ya gidajen su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma juwairiya ma zinti ala alhalin lati faratuki alaiha yanzu biki bar halin da na rabu da ke ba baki bar wannan gurin ba kamar yadda na barki a sallar asubahi kina zaune tun lokacin har yanzu qalat na'am sai tace kware ko ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi na lalle kin yi kokari kaga manzo Allah ya yaba ma zikirin da kai sai yace laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salata marrat amma kin ga rabuwa na da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku annabi yana so ya karanta da ita ya kara mata zikirin da za ta yi saboda ta samu lada saboda ka sai manzo Allah ya ce bayan rubuwa na da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu amma sau uku law wuzinat bima qulti mundu al-yawm law wazalat kunna da za a auna nauyin abin da kika faɗa tun daga bayan sallar asuba ne kike zikiri har zuwa yanzu da za a tara wannan zikirin a gwada nauyinsa sannan a gwada da nauyin kalma hudun nan da na faɗa sau uku kalmomin nan da na faɗa sau uku din nan waɗannan kalmomi guda hudu nauyinsu ya fi duk abin da kika faɗa daga sallar asubahi zuwa yanzu saboda haka kenan wata kalmar zikiri ta bi wata zikirin Allah tabaraka wa ta'ala suna da falala daban-daban manzo Allah yake ga kalmomi sai karanta da ita subhanallahi wa bihamdihi wannan kalma na faɗe ta arba'a yace arba'a kalma ne adada kalki subhanallahi wa bihamdihi yawan halittun Allah wa riba nafsihi da kuma gwargwadon yardan Allah wa zinata arshihi da kuma daidai nauyin al'arshin Allah wa midada kalmatihi da kuma yawan tawadar da za ka rubuta kalmomin Allah da za ka samu yawan tawadar da za rubuta kalmomin Allah kalmomin Allah suna da yawa yardan Allah tana da yawa halittun Allah suna da yawa halittun Allah suna da yawa to amma daga shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa zinata arshi nauyin al'arshin Allah me yasa manzo Allah ya faɗa haka saboda me ya tabbatar mana babu abin da ya kai al'arshin Allah nauyi saboda haka yasa ma aka samu mala'iku da aikin su shine daukar al'arshi babu abin da ya kai al'arshin Allah nauyi babu abin da ya kai al'arshin Allah girma ibn taymiya a majmu'u fatawa sadar shi da shafi na 153 yace fa hada yubayyinu anna zinata al-arsh afqal al-awdad dan haka wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa al-arshin Allah shine ya fi duk wani abu mai nauyi nauyi daga cikin halittun Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ce abu na hudu shine al-arshi yana da wadanda ke daukan sa daukan sa ya zama ibada gare shi سورة غافر الله مدوكي الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش وذن استدوكا العرش الله kaga ya tabbata akwai masu daukan al'arshin Allah wa man haulahu da kuma waɗanda suke kewaye da al'arshin Allah kaga ana magana mala'iku kashi biyu masu ɗaukar al'arshi aikin kenan waɗanda ke gewaye da al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah mahaliccin su wato ashe hatta waɗanda ke ɗaukan al'arshi suna zikirin Allah wa yu'minuna bihi suna imani da Allah wa yastaghfiruna lil ladzina amanu har ma suna nema wa masu imani gafaran Allah ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ya Allah mahalicinmu rahamarka ta yarwaci komai iliminka ya yarwaci komi waɗanda mala'iku suke faɗa iliminka ya yarwaci komi wato ka san komai sannan idan aka ce rahamarka ta yarwaci komai rahamar Allah tana kan musulmi tana kan kaji tana kan na kware tana kan na banza mala'iku suke cewa to tun da kai ya Allah rahamarka ta yarwaci komi muna roƙonka fagafir lillazina tabu ka gafarta wa mutane da suke duniya waɗanda suka tuba wa tabu sabilaka waɗanda suka bi tafarkinka wa qihim azabar jahim ya Allah ka tsare waɗannan mutane daga azabar wuta kaga mala'iku suna son mu bare ka duba nisan da ke tsakanin mu da waɗannan mala'iku nisan da ke tsakaninmu da waɗannan mala'iku ka duba yawan halittun Allah tsakaninmu da waɗannan mala'iku babu wanda ya san halittun Allah da shi kansa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya isa ya ce maka ga yawan halittun Allah wallahi sai dai shi Allah wani abin mamaki sai da na mai da shi zama ɗabi'a ka nakan yawaita bincike me turawa suka gano sabo na mai da shi ya zama ɗabi'a ta saboda in san yaushe ne bature zai ce yau na gama kirga halittun Allah da suke duniya ina yawan bincike a kai me aka gano sabo wallahi tsawon shekara tun da tun tun daga bari har zuwa yau babu satin da ba na ganin bature ya ce an gano abin da da ba a san akwai ba ko dai a cikin kwari ko a cikin tsuntsaye ko a cikin dabbobi ko a cikin halittun da ke karkashin ruwa har yau ba dan adam da ya tantance yawan halittun Allah da ke duniya to bare kuma halittun Allah da yayi gaba ɗaya su san yawan amma duk da haka mala'ikun da ke daukan al'arshi ka duba darajar su ba su tuna kowa ba sai dan adam ya Allah ka gafarta wa mutane da ke duniya waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam matukar sun bi tabarkin manzon Allah ka gafarta musu ka tsare su daga azabar wuta suna cewa rabbana ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا يا الله ما هذا الشم وأدخلهم جنات عدن التي وعدهم يا الله كشكر تسو جلا جن الجنة نوعا لكي متألكوي كما كتيبا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم كحدا سد إيايان سد ماتن سد إيايان سد إندينا قليل كحدا سد أجنان الجنة ينسى كزونا الدنيا كما هتو فانلين يهدو على هنا da kai da matanka da ƴaƴanka a samu dukkan shiga aljanna Allah ka samu mu dace innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi babu abin da ya gagare ka alhakim kuma kai ne mai hikima ba su kada sabu har yanzu وقهم السيئات ومن تق سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم sayyi'ati ka tsare su daga aibu na kananan laifi don haka yasa manzo Allah cikin hadisai da yawa yake tsawatar mana yake tsoratar da mu game da kananan laifi wanda muka rena da yawa laifin da ka rena shike halaka ka to ake kira as-sayyi'at suna cewa wa man taqi sayyi'ati yawma idin faqad rahimtahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ka yarda ka rena kananan laifi waɗannan ƙananan da bai sune idan aka tara su sai su samar da kiraren da zai babbaka ka wa zalika huwa al-fawzul azim wannan ya tabbatar mana akwai mala'iku waɗanda suke ɗaukar al'arshin Allah kuma ya gaya mana yawan su a suratul haqqa wa shaqqat as-sama'u fa hiya yawma'idhin wahiya وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية sama za ta tsatsage Allah madaukake ce ita samaniya a wannan ranar ba ta da ƙarfi kaga dai rufin sama har zuwa yau babu labarin da lokacin da ya tsage amma Allah ya ce idan kiyama ta tsaya samaniya da kake gani ginin da Allah ya yi shi nan ba ta da ƙarfi sai tsatsage wal malaku ala arja'i hada malaiku a sansanin sararin samaniya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya kar ka dauka yau mai idan yana tabbatar da daukan al'arshin Allah sai a ranar kiyama ba mala'iku takwas suke daukan al'arshin Allah kamar yadda ibn taymiya ya tabbatar a cikin minhaj sunnah nabawiyya mujallad na shafi na 511 akwai hadisai wanda suke nuna haka yana cewa bar annahu hamada Allah ya tabbatar mana akwai masu daukan al'arshi la walidan ba mala'ika ɗaya ba wa annahum kulluhum mu'minun Allah ya tabbatar mana masu ɗauka al'arshi gaba ɗayan su babu kafiri mala'iku ne dukkan su masu imani ne musabbihuna bihamdi rabbihim mustaghfiruna lilladheena amanu yace wa idza qila hadha ikhbarun 'anil hamdil mutlaq laysa fihi annahu lam yazallahu hamala ba wai yana nuna cewa Allah ba shi da masu ɗaukar al'arshi ba idan aka ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin wani zai ɗauka a ce a kiyama ne za a ɗauki al'arshin Allah a'a wancan aya ta bakwai ta suratul ghafir ta tabbatar mana al'arshin Allah har yanzu akwai masu ɗaukar shi allazina yahmiluna al'arsha wannan su irin mutawari ne ko waɗanda suke ɗaukan al'arshin Allah kaga ya nuna a yanzu akwai masu ɗaukan al'arshin Allah a ana cewa guda hudu daga cikin suna cewa subhanallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala ilmika ba'da ilmika wa arba'u minhum yaqulun guda hudun kuma sauran suna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qudratika ka'annahum yanzuruna ila a'mali bani adam manzo Allah yake karantar da mu irin zikirin da waɗannan mala'iku suke wannan zikirin ya zo a cikin muktasar uluwu lil gaffar littafin al-imam zahabi da ya rubuta akan daukakan Allah wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya masa takari wannan zikirin ya zo cikin isnadin hadisin yana da ƙarfi zikirin da mala'ikun suke yi waɗanda ke ɗauke da al'arshin Allah zikirin shi kansa yana da alaka da mu ƴan adam da muke duniya zikirin da suke ma Allah shi kansa zikirin fatan alkhairi suke mana subhanaka allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya tana gare ka laka hamdu godiya ta tabbata gare ka ala ilmika don hakuri da kake da shi ba da ilmika bayan ka san an saba maka da wa ake magana ba da mu mu na duniya ne ke saba ma Allah bala ko ba saba ma Allah kaga hatta zikirin nasu yana da alaka da halin mu godiya ta tabbata ta tabbata gare ka saboda hakurin ka bayan ka sani sauran mala'iku hudun kuma suna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya tana gare ka lakal hamdu ala afwika godiya tana gare ka saboda kana yafewa ba da kudurin ka bayan kana da ikon kai azaba amma sai ka yafe da wa'aji kare da mu wato sai zama kamar suna roƙon Allah ne gafarar gare mu wannan kuma ita ce ibada su shi yasa manzo Allah yake ka annahum yanzuruna ila a'mali bani adam kamar dai suna kallon ayyukan dan adam mala'iku ne masu tsananin girma idan ka duba girman al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala wanda manzo Allah yake cewa ma baina shahmati udunihi ila atiqihi malaika guda tsakanin fatar kunnensa zuwa kafada ba tsawon jikinsa gaba ɗaya ba daga fatar kunne tazarar da ke tsakanin fatar kunne da kafada manzon Allah yake masirar ta sabbi ni ake amin a shekara ɗari bakwai tsakanin fatar kunne jelar kunnen nan da kafadarsa ba wai tsawon kansa ba ba wai tsawon hannunsa ba ba wai tsawon jikinsa zuwa kafafunsa ba tsakanin jelar kunnansa da da kafaɗa sa manzo Allah ya ce shekara ɗari bakwai wata riwayar ma manzo Allah ya ce mafaqu tsayru sab'ami ali gudun irin na tsuntsu ba da dan adam ba sai yayi tafiyar shekara ɗari bakwai kafin ya rasa wannan ya inganta yana sunna da fahiha hadisin ɗari da hamsin da ɗaya da fahihu jami'i sahih hadisin ɗari takwas da hudu saboda haka lallai al'arshin Allah halitta ne al'arshin Allah yana da masu ɗaukansa al'arshin Allah yana da kafa wannan ma ya zo cikin hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine takaitaccen bayani da ya kamata mu yi akan al'arshi sai Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah muka fice gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya ko ya halarta mutum ya fitar da zakka ya ba ƴaƴansa mata da suka yi aure saboda kasancewarsu ba su da wadata halal ne mutum ya fitar zakkansa ya ba ma ƴaƴansa ko iyayensa halal ne amma akwai sharadi idan ba su dogara da kai ba idan iyayen ba su dogara da kai ba to zaka ba su zakka idan yaran naka ba su dogara da kai ba zaka ba su zakka saboda haka kamar misali akwai wanda zai zama iyayensa sun dogara da shi shi yake ba su abinci ko da yake gidansu daban nashi daban shi yake kulawa da mazaunin su sutura su abincin su to ba zai ba su zakka ba amma ya zama iyayen suna da madogaro ya zama mahaifinsa yana da abin da yake shi ma yana da sana'arsa ya zama mahaifin nasa mawadaci ne matalauci ne kaga yana da damar ya dauki zakka ya baki tunda bai dogara da shi ba wanda yana cikin majmu'u fatawa mujallal 25 shafin 60 saboda haka idan aka ce yara mata a aika musu zakka ba laifi bane amma akwai sharadi na biyu shine ita zakka ana fitar da ita ne a garin da aka samu dukiya ana fitar da ita ne a garin da aka samu dukiya wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Mu'adh bin Jabal idan ka karɓi zakkar mutanen Yaman ka rabar wa mutanen Yaman wato zakka ana karɓar ta ne a gari kuma a rabar da ita a wannan gari malamai da yawa sukan ce babu laifi don an aika ma ƴan uwa waje da gari amma abin da za a aika din kar ya zama yana da yawa kaɗan ne mafi yawan dukiyar ya zama an raba ta ne a garin da aka same ta saboda haka ba laifi don aika ma ƴaƴan da aka haifa mata gidajen mijin sun je ba duka dukiyar bane kaɗan ne daga dukiyar kamar yadda zo cikin fatawa lajina mujallar na kare shafin ɗari hudu da goma sha shida wanda ya ce afkar da ake bayan sallar farilla ko za a iya yin su bayan sallar nafila kamar misali zikirin da ake bayan sallar farilla a zan da asar magariba da sha'i sallar juma'a ana iya yi a bayan sallar nafila babu hujja saboda manzon Allah duka irin da ya magana akan waɗannan zikiri yakan ce ba'da salati ba'da salatil maktuba al-maktuba sallar farilla tunda manzon Allah ya ayyana gurin da ake zikirin idan ka aje zikirin a wurin da manzo bai ayyana ba to kai kuskure man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad idan dai kana so ka samu lada akan aikin ka to ka aje aikin wurin da manzo ya aje idan annabi sallallahu alaihi wasallam ce bayan sallar farilla ai zikiri take zikiri bayan sallar farilla farilla amma idan kai zikirin a bayan nafila baka da lada amma waɗannan zikiri da muke magana akan su ne al-azkaru muqayyada ba al-azkaru mutlaqa ba al-azkaru mutlaqa zikirin da ya zama a sake kamar istighfari kamar salatin annabi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim la hawla wala quwwata illa billah waɗannan nau'ukan zikiri dukkan su al-mutlaqa ne ana yin su a kowane lokaci amma idan kana maganar zikiri subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 yanda manzo Allah ya faɗa bayan sallar farilla kaga an kayyade bayan sallar farilla in kai a bayan nafila bai inganta ba wannan bayani yana silsilatu sahiha a cikin mujallad na farko shafin ɗari da sittin da yace idan aka ba mutum kudin ruwa interest har suka yi yawan gaske wato mutum yana ajiya a banki ya samu interest suka yi yawa ko zai iya fitarwa ya rarraba wa ƴan uwansa babu da gidan ka ba ka ba ma yan uwanka sadaka da ba abin da ya waje ba ai da suke haramun ne ka ci kudin ruwa din haramun ne saboda interest haramun ne kuma ka bar musu saboda in ka bar musu wani ne zai amfani da shi saboda ka dauka ka sarrafa shi ta wajen sadaka sadakan nan kuwa kowa yana cancantar ta har ma kafe babanka yana cin sadaka ɗanka yana cin sadaka ƙaninka yana cin sadaka saboda ka ƴan uwanka ma kana ba sadaka wannan yana cikin fatawa mutuna mujallal na goma sha uku shafin ɗari sai ce ko za a iya siyar da kifi da naman mushe shi Allah madaukaki bai ware mana abincin dabbobi ba saboda haka dan an ciyar da dabba mushe ba nan ne laifi yake ba inda laifi yake shine wajen samun mushe din kamar yadda Ibn Husayn ya faɗa ya aka yi ka samu mushen ka ka cewa za ka yi to cinikin mushe haram ya aka yi ka samu mushi an baka kyauta ne ai kyautan mushi haram wato duk abin da Allah ya haramta maka to ya haramta maka mallakansa mallakan nan ko dai ta ciniki ko ta kyauta ko aro ko kyauta ko kuma aro don haka idan mutum ya zama kamar misali a gidansa da yake da kyanwa wanda shine misali da ibnu musaimi ne kana da kyanwa gidanka sai ta mutu da ka ɗauki kyanwan sai ka jefa a cikin gulbin da kake kiwon kifaye ibn usaimi yake nan baka da laifi wajen Allah saboda shi kifi da ba ba a shekara ya mushe ba kai kuma ba sayan mushen kai ba ba kyautar da aka baka ba amma kana kana tafiya sai ka samu wani mutum akwai su damu sai kace da Allah ba ni wannan akwai an kai ma gonaki dina to kaga zai baka kyauta kyautan haramun kuma haram idan ciniki ma kai da shi cinikin haram haram wannan yana cikin alfatawar kubra mujallal na farko shafin ɗari tara da sittin da talatin da uku haka nan subul salam na imam sana'ani mujallal na uku shafi na shida sannan ko da mutum zai ci waɗannan kifaye da aka kiwace su da haram babu shakka dole sai an tsaftace naman idan aka ci naman su ba tare da an yi wannan tsafta ba an saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin sai na cikin yarwa galil hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da uku duk wata dabba da aka kiwace ta da haram ba a cin namanta sai an tsare ta an yi kiwonta da halal na wani lokaci da ake iya cewa yanzu tasirin wancan haramun din ya fita daga cikinta wanda malamai ke cewa akalla kwana uku ne game da kaji kananan halittu kwanaki uku ne saboda ka duk wata karamar halitta kwana uku ne kamar tsuntsaye kamar kifaye kamar kwana uku ne idan dai ya samu kwana uku ana ciyar da shi zallan halal to ana iya cin naman sa ana iya sai da shi wanda shi ne kuskure da ake baka riga ka tsare kifin ka tsaftace naman sa ba kana ɗiban kifaye sai ka je ka sayar to ka sai da haram Allah ya kare wanda yake limami ne yake amfani da microphone a lokacin sallah domin gudun kada ya yi riya ko ina matsayin wannan limamin bai yi laifi ba amfani da microphone a lokacin sallah ba shi da ma'ana saboda ainihin wanda ke jin sallan ma wanda ke jin ana sallan bai da damar yin sallan daga gidan shi tunda bai da damar yin sallan daga gidan shi bai da wani tasiri abin da malamai suke magana a kai malamai da dama kamar ibnu kufailin ya yi magana a kan buɗe microphone a lokacin sallah fatawa majmu'u fatawa mujallar goma sha uku shafi na saba'in da hudu zuwa sittin da shida ya yi magana da tsawo a kai kiran sallah akwai ma'anar a yi amfani da microphone iqama akwai amfani a yi ma'anar a yi amfani da microphone amma ita kanta sallan ne ma'anar amfani da microphone shi ibn al-usaymin a fahimtarsa ba ma'ana saboda ne saboda idan aka bude microphone ana sallah wanda yake ji bai zo masallaci ba ba shi da ikon yaji sallan da wannan sauti in ya bi ma ba shi da sallah to sanar da shi da aka yi ne ma'anarta idan ka ce farkarwa ne ai an riga an farkar da shi ta wajen kiran sallah ta wajen ikama don haka yasa yake cewa shi bai ga ma'anarsa ba amma akwai malamai da kike da suke ganin babu laifi wannan yasa kake gani ana yi a masallacin Makka da na Madina ba laifi bane don an yi amfani da microphone a lokacin sallah ba laifi bane domin sau da yawa akan ɗauke wuta idan ana sallah da yawa da an ɗauke wuta sai hankalin mutane ya tashi wasu kuma za ka samu limamin ma ba da sauti bai daga murya saboda haka samun microphone yana zama muhimmin abu yana zama muhimmin abu saboda saboda masu sallah su ji waɗanda ma ke waje in Allah ya sa an samu sahu da dama kuma su ji saukin imam ba tare da an samu matsala ba amma don mutum ya ci shi ba zai amfani da shi ba bai saba wata ka'ida ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك